za mu ci gaba da wani littafi na hidayatul mustafid kamar yadda Allah ba mu yi ko muka faru a hakamul madu dai wannan murga mun fassale shi jiya ko gashi na alhamdulillah sun yi bayani komi dalla dalla za mu tashi a hakamun ra faslin fi a hakamin ra yana na a karken madadin faslin fi a hakamin ra wannan fasali malam zai mana magana ne akan hakamin ra ba amma kafin mu ci gaba madul fark ina ganin ko ya bambance shi ko an fahimce shi ko din gaskiya madan nan da yawa za gana da ɗan rikici a kansa amma kawai ba wani abu ne matsalin ta hanyar luga ne za ka fahimce shi idan na ce anta kabirun ko anta tilmizun kaga labari ne wannan to ya zama khabar kawai ya zama ko kuma jumla khabariya jumla khabariya amma inda zan ce a anta tilmizun a anta tilmizun to a ka'ida ta badal in aka samu alhamza guda biyu sai a ɗaura na biyu ko a mai da shi mene a mai da shi alifun shi kenan sai na ce an ta tilmizun yanzu kaga wannan ya tashi daga khabar ya dawo mene ya dawo istifhami tambaya to saboda haka shi yasa ake ce mishi maddul farq li'annahu yufarriqu baina لفظ الخبر ولفظ ولفظ الاستفهام mun fahimci wannan ko to Allah ya saka mu kowa da alheri yanda Allah ya hada mu a wannan guri Allah shi hada mu a cikin gidan aljanna ta firdaus muna makwabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam insha Allah sai na gayyace sai na gayyace ko lima da izinin Allah fasl fi ahkamir ra a insha Allah shi ma za mu yi daura can insha Allah amma shi dauran na can gidan aljanna insha Allah kullu wasu rabu ne insha Allah ta'ala to za mu share wannan wata abinda zai baka sha'awa shine cikin gidan aljanna duk abin da kake marmarin shi na ci ko sha akwai shi a cikin gidan aljanna yanzu nan ga baki ɗayan mu to to Allah saka da alheri yanzu nan gabaki ɗayan mu da za a tambaye mu shin menene kake son ka ci me kake son ka sha ina jin da wuya ne a ittifaki akan abinci guda biyu ko ɗaya ko biyu ko goma mako to idan kana marmarin dan wake ne to za ka same shi a cikin gidan aljanna in kana marmarin sakwara ne in kana marmarin wara wani wata taciwar mana abin ya kai mata ce ikon Allah kana ci kaman kana kaman soyayyen kwai abin ya kai to duk ga sanan dai Allah da kan shi ke cewa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-ayun cikin gidan aljanna akwai abinda rayuka suke marmarin sa ido kuma idan sun gani za su ji daɗi haka ne ko yanzu na san duk bakin ciki mai bakin ciki duk duk bakin ciki mai bakin ciki da za a wuce da faranti cike da toyayyin kaza ina jin bakin nan sai ya tara mugun yawo ina ji haka ne ko to Allah ka samu dace to duk wani abin da kake marmarin sa akwai shi a cikin gidan aljanna qira'ar kisa'i wa fiha ma tashtahil anfus wa tanazul ayun da hawun guda daya hadisul qudsi kun manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana a nayi mabayina adatul ibadi as-salihin ko na yi mabayina na gari tattalin cikin gidan aljanna tattalin abin da ido bai taba gani ba kunni bai taba jin labarinsa ba tunaninsa ma bai ma taba zuwa ko fadowa a cikin zuciyar dan adam ba hai allahu akbar allah ji mana albani wata rana ya zo zai karatu ko yana cikin karatu ya tsaya ce bayan allah ina fa san aljanna ina san aljanna lallai tabbas ina san aljanna to allah allah kai mu lafiya Allah ka sa mu dace to yanzu a hakamin ra'ayi gaskiya ba sai an yi aiki ba ahkamun ra me yasa malamai suka keɓance ra'un da kawai hukunci alhanin ga ba'un ga fa'un ga gainin ga shirin duk ba keɓance su ba sai ra'un abin da yasa shine saboda ra'un shi ne harafi guda ɗaya a cikin huruful ja'iya wanda yake bantu da fuskoki guda uku dangane da abin da ya shafi kaurarawa da sirarawa lamun ita ma ta kunshi sifofi guda biyu dangane da kaurara da kuma sirarawa amma babu wanda ya kunshi sifo waɗannan sifofi guda uku na kaurara da sirara sai harafin ra'un harafin ra'un akwai inda za ka bashi hukunci na wajibcin kaurarawa wujubu tafkim wujubu tafkim duk inda ka gani za ka kaurara ne kawai akwai kuma inda za ka bashi wujubu tarfiq za ka sirarra shi akwai kuma inda yake da jawazul jawazul wajahaini wani guri za ka kawar wani guri kuma za ka sirara alhamdulillahi akwai rubutu da nake danyi amma ban gama ba a kan ra'un kawai sunan kodai kodai da kada kuma ba da sata ansa sunan littafin asamarun nazij asamarun nazij sai a taya mu da da Allah ya ba mu yukun karikewa to dangane da kawararawa ina ne ake kawar ra'un to shine za mu gani yanzu malam yace fasl fi akamin ra fasli kan hukunce hukuncin ra kam halatul lirra laha salatu halat round na da ha a halaye guda uku na farko at-tafkhim sai na biyu at-tarqiq sai na uku kuma jawazul jahani ma hiya ra'ul mufakhama wace ra'un ce ake karrata malam yace hiya ra'ul lati takunu maftuhatan الراء المفتوحة idan ra'un ta zo da fata za a kawarra ta dole mun fahimci wannan ko wa kharra raki'an wa anab wa kharra raki'a a nan ga ra'un ta zo da fataha ko nan ma ta zo da fataha to sai mu kaurara ta to asali ma ina ne ra'un take fita ra'un tana fita daga zahar lisan ma ma yuqabiluhu min al-halaki ala haka ne ko daga doron daidai wajen doron halce tare kuma da ganda ta sama ara ara to kurakuran da ɗalibai suke yi mu ɗalibai muke yi musamman a matakin farko na koyon karatu sai a hada hadda labba a kawarrata wa kharra musa wa kharra raki wa kharra ra ba maganar labba ga baki da ra'un tana fita ne daga lisan shi kenan ba dan ba daga shafatan take fita ba wa kharra raki'a wa kharra ra wa kharra ra shikenan kawai misali bismillahir rahmanir rahim bismillahir ra arra arrahman arrahim arra ba sa amfani da labba arrahmanir rahim hada khata inda ka gane mafitar to amma fitan ta ake kawar ta kawai ba bukatan labba wallazina hum bi rabbihim bi rabbihim li rabbihim li ra li ara shikenan mun fahimci nan ko to Allah ka samu dace saboda haka duk inda muka arra ta zo maftuhatan za a mene za a karrara ta au madmumatan ko kuma ta zo da mene ta zo da dhamma arra al-madmuma kamar misali mene ruzikona min qablu uru uru uru za a kawarrata ita ma ba za a amfani da labba ba ru ru kama fi kauli ta'ala rabbana atina rabbana atina da kuma hadha alladhi ruziquna min qabl ru ruziquna وكذا إذا سكنت وكان قبلها مضموما أو مفتوحا هكذا كما إذا تزو دوري الراء الساكنة المسبوكة بمني بفتح سكما الراء الساكنة المسبوكة بضم اتمزا كرتا مرمستشى قصة الراء الساكنة المسبوكة بضم كما نم مسبوكة بفتح كما مريم ومريم بنت عمران ومريم ومريم ومريم ومريم kamar haka maryam ba za mu ce mauru da labba ba kuma ba za mu ce maryam ba mu sirra ba akwai waɗansu da sukan kawo cewa idan an sami ra'un ta zo gaban ya'un a kafin ya'un za a sirrata ta wannan maganin da'ifi ne bai gaskiya bai inganta ba kaman karuya karu wasu sai ka sirrata nan kaman mar'u sai ka sirrata in ta zo kafin ya'un ko kuma hamza ta wannan da'ifi ne gaskiya bai inganta ba Allah ka samu dace wacce ta zo masbuka da da zamma kaman wacce ce yasin wal qur'anil hakim qur'an a nan ramu mu za mu kaurata nan ma za mu kaurata li'annaha masbuka bi fathin anan kuma li'annaha masbuka bi bi dhammi kenan idan ramu ta zo da sukun to sai kalli bayanta idan ta zo da fatha afuwan afuwan ma abin da ke kafin ta zo da fatha ne ko kuma dhamma to sai kaurata har ila yau kuma arra as-sakina المسبوكة بألف المد ذاك ورتا مثالي بالنهار بالنهار amma shi wannan lokacin da za ka tsaya ne bin nahar amma idan aka yi imala ko tarkiki afwan inam tarkiki mana taklil to za su yi rani misali bin nahir bin nahir sai sirra kamar masu warshu bin nahar sai sirra in an yi imala kubra ko sugura sai sirra saboda kun ga masu ruwan warshu da masu abin nan duri abu amuru da susi to sai sun kula da kyau Allah ka samu dace sannan kuma ya ci gaba da cewa idza kana sakinatu wa kana harfu alladhi qablaha maksuran wa kasratuhu arida misluk zalika misalu zalika irji'u hakanan kuma idan an samu ra'un tazo da sukuni arra as-sakina المسبوكة المسبوكة بكسر عارض بكسر عارض زائمني زائر زاكورتا كما مثالي ارجعوا غراون دنا زاكورتا ارجعوا ba za ka ce irji'u ba irji'u ba a sai dai irji'u waɗannan duka dukkan ra'u sun yi tufaki a kai Allahumma illa bin nahir idan an yi takalili ko kuma imala kubra to wannan za a yi menene za a yi tarkikin ra'un ne jama'a mun fahimci shi ko Allah ka samu dace wa alaikum salam ina za'afun na'am anan gurin na anan gurin anan gurin galifil maddi idza kanat sakinatin masuka galifil maddi gashi nan na'am ita ma haka المسبوقة بواو المد با الراء الساكنة المسبوقة بواو المد كما مثال مني كما مثال والطور أنا ذاك ورتا والطور wattur kawar ran kawai za ka yi ne da halce mafitan nata wa kitabin mastur fi raqqin manshur na'am anan me yasa ka ce mana kasra nan ta bijiro mu alhamza irji'u domin da za ka yi da za ka yi basmala بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم كاسم الهمز ده كسرة وتش إن ذاك تاشي أفركم كلمة ذاك تشي ارجعوا أبا ذاك جي بذاك جي الهمز ملوك تشين ده كسادر كو همزة توصلني to shi yasa aka ce wacce nan kasarin ta bijiro masa ne kasaran arida ce alifin din ba shi da wani wasali wani dalili yasa aka ba shi aliful wasli Allah shi kara fahimtar da mu wa kan wa idza kanat sakina idan tazo da dauri wa kana al harfu alladhi qablaha maksuran wa kasratuhu arida harfin da ke kafin ta ya zanto da kasra kasran ta bijiro ne misali zalika misali haka irji'u ila abikum wa kaza tufakhamu haka na ana kawar ra'un idza kanat sakina idan tazo da dauri wa kana al kasratu harfi alladhi qablaha asliyan asliya amma kasar da ke kafin ta kasara ce ta asali wa kana ba'daha harfun min hurufil istihla gabanta kuma sai aka samu harafi daga cikin harfin istihla'i ko sai mu ce arra as-sakina al-waqi'a قبل حرف من أحرف الاستعلاء za a kaurara ta kamar misalin kirtos ga ta nan ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس قرطاس سأكرر za a kawarata ga shi ta zo da skun ne amma dalilin kawaratin shine mene zuwan harfin istilahi to kenan irin abin da Allah ne ke cewa idza hadar alqismatu ulul qurba farzuquhum minhu asalin tafatar gigi ne kamata amma saboda jawarat harfan mufakhaman ta makwabci wani harafin da ake kaurara to sai aka bata wannan hukuncin kaurara wa alaikum salam eh kaga wannan ko ba faɗa ba me za mata Allah saka dalili kaman qauriya kaman fir'aun fir'aun fir kaga ba za ce fir'aun ba sai da ce fir'aun ko Allah saka dalili kaga wani ma abun ko ba tambaya ba in ka dan dan yi tunani sai ka gano shi insha Allah na mirsad kaman mirsad kaman firqa firqa firqa a firkin afwan firka ne wannan ba firkin ba firqa walaula na far min kulli firqatin minhum ta'ifa ko wa ma ashba dalika da abin da ya kama da haka nan mun ka guda nawa ne nan daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas akwai gurare ko guda goma sha ɗaya da ake kawar rata nan guda takwas ne ko na walikun sanatuna Mm. a in ka lura ayi an zo da harafin madani kafin ta ko a nan a ita rawun din ta zo sakina ne halatul waqfi ka gane domin idan muka ce wala asr wannan ba zai zama formula kai tsaye ba domin hal fi zalika qasamul ladhi mene hijr kaga in aka ce sakina a wannan dai kaga za su yi ta ne ko kaman wallaili iza yasr yasr wannan za su yi ta ne a nan na za ta tafgini ko saboda asalin lafazin sara mai muzarinsa yasri to na ita tana da hukuncin abin nan tana da hukuncin maksura ne halatul waslan wa kafan ko kuma waslan tana da hukuncin abin nan abin maksura ne saboda asalin lafazin in ba alqur'ani bane zaka ce menene yasri nan ba ta zo da kasa ba ga yawon a gaban ta to wani dalili yasa sai aka share yawon din Allah ya saukar da shi babu yawon din mun bance wannan ko to akwai dai akam daban-daban gaskiya wanda kina ganin zamu takaici ne a nan kawai Allah ya sa mu dace amma dai akwai gurare guda goma sha ɗaya yanzu nan mun kawo takwas ko ka kenan saura na saura guda uku ko to idan muka muka bibiyi littafin ta juri zamu gansu ina mana ishara akwai wani littafi fathul majid fathul bi sharhi كتاب العميد في علم التجويد wannan littafin yana da matukan kyau mai kokari gaskiya amma da samun littafin anan zai dan zanto yakin badar ya musamman yanzu da ake downloading ko sai kai downloading littafin sai a maka printing fathul majid bi sharh kitabil amid littafi ne wanda yake da kyau matuka wajen tajwidi littafin yana da karfi gaskiya saboda haka sai mai kokari a yi downloading din shi idan an downloading din shi sai maka printing na'am wa ma shi ba zalika da abin da ya kama da haka ma hiyar ra'ul murakkaka wace ra'un shi ake mata targigi hiyar ra'ul lati takunu maksura ita ce ra'un din take zo da kasra mai mai tafhimi tafi yawa الراء المكسورة كما مثال مني رجال صدقوا ري رجال سأسيرتا رجال وأذن في الناس يأتوك رجالا ري ري رجالا وعلى كل ضامر والغارمين هي الراء التي تكون مكسورة سواء كانت في أول الكلمة ديدين تازو أبركم كلمة أو في وسطها أكوا سكين كلمة أو في آخرها أكوا سكين كلمة wa sawa'un kanat fil ismi daidai ne tana cikin suna ne aw fil fil ko kuma fili fa min amsal zalika misalin haka rizqan qalu anan ta zuwa ina ne awwalul kalima kuma a cikin fili ko ko harafi ko suna a cikin suna ko rizqan qalu rizqan qalu rijalun yuhibbuna akwai kuma ar-riqab kaga da farko ko walgharimina walgharimina ri za su yi zama nan sai kuma walfajr walfajr na'am in za a tsaya kai ko za a wuce tana da hukuncin to gaji ta nan amma idan ka yi itibari da cewa wannan sukun da aka sama ya rabe tsakankanin fatha da rawun din ba zai hana asirin ta ba kaga za a menene za a kawar ta kenan ko to amma dai nan ya kama ne da wajen sirrawa ne walayalin ash da kuma wa arina manasikana wa tub alaina wa arina arina arina sannan kuma sai wa anzirin nas الراء المكسورة كده واذكر اسم ربك واذكر اسم لا سيرة أو كان الحرف الذي قبلها قبل الراء حرف لين كوكما حرف لكي كافنت حرف لين الراء الساكنة المسبوكة بحرف لين قالوا لا ضير قالوا لا ضير to idan ka zo nan sai a sirrata ga harfulin ko sai a sirrata kan misalin khair nan shi maza a sirrata kan misalin kalman قالوا الطير الطير shi ma za a siyar da ta nan magiyar ra'ul lati ya juzu fiha tafkhim wa tarkik wace ra'u ce ya halasta a mata tafkhim wa tarkiki ar-ra'u sakina allati qablaha kasratun wa ba'da harful istila maksur ar-ra wace iri as-sakina al-maksuru ما قبلها وبعدها حرف الاستئلاء ال المكسور haka ne ko kamar misalin firkin firkin a ka'ida watan na rawun za a sayar ta ne to amma za a sayar ta ne saboda saki na ce maksuma kabla ko to dalilin zuwan kafin din nan shi kuma kafin din harfin istilai ne ko ya zo da kasra shi yasa sai amine waɗanda suka kalli harafin istilayin sun ci za a yi tafkimi ne waɗanda suka suka ce eh to eh mun ji harafin istilahin layi ne amma kuma ya zo da kasra suka ce za a yi tarkiki to kenan dai rawun tana da fuskoki guda biyu fakana kullu firqin fir ko kuma fir fir fir biya halasta wannan abin da yasa an kaura ta ne saboda menene lil mujawara lil mujawara ta makwabci harafin kaurawa shi yasa sai a kaurata kaman alifin madini shi ma kun ga asalin shi menene tarki ko amma yufahhamu lil mujawara idan ya zo gaban ɗaya daga cikin harfin kaurawa sai a kaurara to kila ban san harafin istila'i ba shi yasa malam sai ce ma hiya huruful istila malam sai ba da amsa da cewa hiya sab'a harfin istilahi su guda bakwai ne ya jima wa kaulika hussa dhadhin qid za mu ga me ma'anar istilahi gaba insha Allah faslin fi bayanin kalkala fasali kan bayanin kalkala ko kuma lakalaka kila kuma siyani siyani musulman tasmiya ko na kila kuma ko khabar kam huruful kalkala harfin kalkala nawa ne hiya khamsatun yajma'uha qauluka kutubu jadin kutubu jadin ga sunan guda biyar kafin ta'un ba'un jimun dalun suna da wacce da siffa ta kalkala to in uwa da kyau mu lura nan da kyau mu lura nan da kyau ila kam tan kasmu ila kam kismin tan kasmu kalkalan ta kaskashi nawa ne al qalqala akwai kalkala sugura akwai kuma kalkala kubra ijilis suna ijilis to abin lura nan ba wai tsakiyar kalma ko karkin kalma shine abin lura ba ba shine abin lura ba domin ga abin da malam ya ce mana nan fa in kana sukunuha asliyan fa hiya sugra menene abin da ake nufi asli shine sukun sabit sukun sabit waslan wa waqafa to karkara ta zama wace iri kaga misali idan ka ce إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قبل قبل بقى في كالكلا ba? shin wannan sukunin idan muka tsaya a kalmar ko muka ci gaba da karatu sukunin ba'un na nan kuma shi nan to saboda haka qabli ta zan mene kalkala sugura mun fahimci wannan ko misalin idan muka tsaya a kalmar lam yalid lam yalid yanzu daurin na nan koko ba shi nan da za mu wuce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul la sukun nan kuma shi saboda kalkala nan ta zama cedi shikenan idza kana sukunul harful mukalkal sabitan ko asliyan waslan wa waqfa falkalkala tutabaru wannan shine abin kula ba cewa tana tsakiyar kalma ko kuma karken kalma ba Allah ka samu dace Allah shi gafarta mana wannan kun ga kullun muna ko muna gane kurakuran mu ne ta hanyar mene ta hanyar ci gaba da karatu in dai zaka ci gaba da karatu wallahi da dama zaka gane cewa waɗansu abubuwa makila da kai a baya kuskure ne al-Imam Shafi'i Allah ji kansa kun ga duk malaman mazhabuban nan in dai karfin ilimi ne da fannona aka samu limamin shafi'i to an sabi abin nan kun san shine malamin farko da ya fara yin rubutu akan usulul fiqh menene can amridi yake cewa cikin abin nan nasa wa huwa alladhi lahu ibtida'un dawwana a alhamdulillahi alladhi qad azhara ilmal usul lil wara wa ashhara ala lisani shafi'in wa dawwana fa huwa alladhi lahu ibtida'un to Allah ka sa mu dace kaman dai haka dai ko madalla to imamu shafi'i ya zauna a ƙasan iraki ya assasa makaranta ya yi karatu daban-daban ya karanta da ɗalibai ya ba da fatahoyi akan matsaloli da dama to bayan Allah ya mishi arziki ya tafi makka ya je idan ya yi zama a garin makka ma ya fatawa ya ba da ya kwankwaɗi ilimi ya bayar da ilimi to lokacin da ya zo garin misra ya haɗu da manya-manyan malaman da Allah ya masu baiwa su ma ya kwankwaɗi ilimi ya bada ilimi da kanan da kan shi ya dawo kan waɗansu fatawa da ya bayar a Makka da Madina a Makka da kuma Iraq Iraq eh shi yasa da dama idan kai nisa cikin usulul fiqh zaka ji ana cewa shi wa fi fatwal imam shafi'i al-qadim to fata wanda ya bari kina a baya domin da ya zo ƙasar misir ya ƙara kwankwadan abun to ya dawo da karakiyan waɗansu fatowa da ya bayar to shi haka ilimi yake kullum inda za ka ci gaba kullum inda za ka ci gaba to da izinin Allah sun tala za ka ta gano waɗansu kurakurai da kake ba ko kuma waɗansu matsaloli ma da baka fahimci su ba muna cikin karatun akwai ajin matan aure da muke karatu riyadu salihin a muna ishmawi yanzu da durusul gatul arabiya ligari na tiki ne biya littafai dai guda hudu muke yi ne duk ranar talata da yamma to da muka zo wajen a cikin ahalari wala ya kulu hatta amma da dama me yake cewa hatta ya hadini Allahu haka ne muke karantawa birnin mu da kauyen mu hatta ya hadini Allahu mun bance nan ko to amma ba haka ne ake karanta shi ba hatta ya hadiyani Allahu shine as-sawab ya hadiyani Allahu to ga dai sunan dai da kamcin wannan to shi karatu dama in kana yi da ce an koya mana lantana min har abada ne amma lokacin da Allah ya taimake mu karatu ya ci gaba cikin na hausa ga shi ibn malik da kan shi na cewa wa marra an nafi bilan mu'abbada fa qawlu hurdud wa suwa fa'dura duk wanda yake fahimtar lantana mai har abada ne ka dauki maganar sa kamar tsaka sai ka jefar da ita wanda yake da ra'ayi kuma bayan wannan wata ma'ana yake cewa wata nuna har abada sai kai mene sai kai supporting din nan shi ibn hisham ma ya bayyana cikin qatarun nada to kaga shi haka karatu yake dama karatu yake dama in dai zaka ci gaba da yi kuma akwai tsoron Allah tare da kai zaka gano waɗansu kurakurai da kai a baya ko kuma aka yi a baya karatu ko dai kai ne ka karu ko kuma a karar da kai ma'ana a karu ka karu da wani yanzu na karatun da muke nan ba na fi na gaya mana can baya yanzu nan da muke nan akwai waɗanda sun fi ni kwakwalwa insha Allah ta'ala sun fi ni a mazan da matan inda za mu zauna aji daya to sai na naka tambaye su da Allah da Allah me yake me yake nufi da can insha Allah ta'ala kawai na dan riga su ne a wannan karatun akwai kuma waɗanda suke menene sawo'i na ne wajen fahimta akwai kuma waɗanda suke kannina ne to shi haka karatu yake duk malamin da zai zauna mu da shi to da izinin Allah sai ya tara irin waɗannan insha Allah sai ya tara irin waɗannan to shi yasa menene ya fi ba sai mu tawalu domin in kai tawalu'u ka kaskantar da kanka to ko da wannan kuskuren ya zo kayi kuskure insha Allah ba za a dauka matsayin ma da gangar kai ba za a ce ne sadara afwan mun bance wannan ko Allah kuma zai mene da kanshi zai dauka kaka to Allah ka samu dace Allah shi ba mu ilimi na tsoron Allah wanda kuma za mu yi aiki da shi bisa ga kantar manzo sallallahu alaihi wasallam wa in kana sukunuha aridan idan sukunin harafin gargada ya bijiro fil waqfi lokacin tsayawa kenan fa hiya kubra gargada ta zama kubra misali sugura yaqta'un yatma'un yajma'u yaj'alun yad'un latubulawunna wa misal kubra inna rabbaka huwal khallaqul alim ko huwal khallaq kaga sukun ya bijiro yanzu صراط عذاب بهيج شديد فهذه تكلكل أي تلقلق حالة الوقف لا حالة المرور وصل والمرور أنا متكلكل لوكتين دا أكا وچي كو ba lokacin da aka wuce aka shuɗe da karatu ba lokacin tsaya ba mun fahimci da ko Allah ka samu dace to bisa ga wannan yanzu idan na zo ne furici da harafin kalkala malamai suna da mazhabu ba guda biyu wanda ke zan faɗo ne amma duk mai ganin mun ƙara bayani ya shige shiga cikin littafin al-muktasar fi ilmi tajwid zai sama suka ce wa malaman farko suka ce idan an zo za a tsaya akan harafin za a yi furuci da harafin galgala za a kula da irin wasalin da ke kafin sa ne idan an sami fataha ne sai a ji lafazin harafin galgalan ya zo da fataha ka misali yadkhuluna yade ba ga dalin ba kafin dalin sai muka sami fata ko to sai mu ce yade khuluna yade khuluna yade kaga dan karkata zuwa fata fata idan kuma an sami kasra ce to sai a karkatar da lafazin zuwa ga kasra kamar misali mene ibrahim ibe ibe ibrahim wa ibrahim allazi waffa ibrahim min tinil lazibi sannan kuma idan mun sami dhamma ce zamu karkatar da shi zuwa ga dhamma ko latubulawunna latub latub latubulawunna kamar haka mun bance wannan ko wasu wannan kuma shine mafi shahara akwai kuma malaman da suka ce za a tafiyar da ita ne a kowane hali da menene da da fataha kawai sawa'un kasara ne kafinta ko ko fataha ce kafinta ko ko dhamma ce kafinta to waɗansu malaman kuma su suka yi shuzuri suka ce ai in za a tsaya a kan harafin kalkala ma'ana za a furci da harafin kalkala za a kalli wasalin da ke gaba ne to su waɗannan ma ba je ko ina ba kai warware fatawansu domin idan ka ce bahije sai ka tsaya to wani harafi na gaba ballanta na gane wasalin da ya zo da shi mun banci wannan ko to Allah ka sa mu dace ina jin mun riga mun yi makarijin huruf ko To, wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Na'am. To shi maganan alkalkalitul akbar wannan a lokacin da muke wajen musabaka gaskiya mu kan mun tattake guri a mun tattake guri akan wannan a wani littafi ne aka kawo alkalkalatul akbar a wani littafi ne aka kawo alkalkalatul akbar na'am a haka yake akwai littafi da aka kawo akwai abin da nake son bayani ne yanzu idan ka duba manya-manyan littafan tajwidi in ka je ka duba ina jin kamar gayatul murid in ka je ka duba alfawaidu ka judiya din nan nuna mana ga sharhi ta nan ga sharhi an sarsabil shafi akwai kitabul amid din nan da wuya za ka samu galgalatul akbar kawai sai dai kubura da sugura muku ciyo da ko to gaskiya mu kan ma wani lokacin wannan malam yahuza din ba mu labarin shi yana nan yanzu a kaduna yana cikin ko shi ne ɗan afirka na farko da ya fara takhassus kamar ka ce marhala ta masters a kan kira'at a afirka gabaki da yanzu akwai ɗalibin shi yana nan a maradi malam umar maradi ya zan babban dakaran ƙari shi ma ya gama karatu can a misra to da kan shi muke ta magana akan wacce nan kalkalatul akbar ya ce shi da ya daman najeriya ne ga wata kalkalatul akbar a cikin littafai to gaskiya kalkalatul akbar din nan akwai question mark a gurin kubura ne sai su guda kawai allahu alam yan uwa zai iya yiwa zama daidai ne kun gane domin laraba suna cewa ina alimta shay'an gabadan kashiya'u zai iya yiwa akwai wannan hukuncin allah dai bai kai ilimin sa nan gurin ba ko kuma ilimin mu nan gurin ba ne na mana alaikun safila na? eh na kai walayalin ashir da kuma la'ajirun gairu mun ko ajiro to ina ganin kwadan bar mini wannan gobe din gaskiya da wuya ne yau karatun mu zai karku saboda na farko dai hidayen nan zai wuya zai wuya karin karatun mai karu ko da mun karike wannan to hidaya fa sannan kuma na mi jazariya sannan ku bayan wannan kuma gaskiya ina da waɗansu baki wanda ke gaskiya wajibi ne in tsari in tarbe su to shi yasa karatun da da muka kai jiya wajen karfe uku kusan ma da rabi ma to yau ba za mu kai ba gaskiya insha Allah ta'ala sai a yi hakuri na mana na a saurara da Allah na mana na'am na'am ba za a shi ba za a kaurata ba za a sirira ta ne wato abin da yake magana mun ga cewa idan aka samu rawun ta zo da sukun ko kafin ta akwai kasara kaga za a sirira ta ne to amma gaban ta sai aka samu harafin istila'i a kalma daya za a kaurara ta ko to amma idan suka rabu fa a kalma biyu ma'ana ga rawun din sakina maksu makablaha ga kuma harafin istila'i a farkon kalma ta gaba wannan za a sirira ne za a sirira ne insha Allah jazakumullahu khaira to makarij za mu dan taba mukaddima ce nan kamar yan tambayoyi guda biyu haka ko uku ko makamancin haka dai sauran tunda mun riga mun yi shi a cikin jazariya jiya za mu wuce ne kawai faslin fi bayani adadin makarijul huruf fasali kan adadin makarijul huruf kam hiya makarijul huruf mafitan harfa guda nawa ne jiya mun ga mazhaboba guda na guda uku akwai mazhabin Khalil bin Ahmad al-Basri al-Farahidi da Ibn Jazari shine kuma ya tafi akai akai wato mazhabin sa kenan cewa mafitan harfa guda makarijul huruf akwai aba'un nutuk furici a gabuba da ake amfani da sojan harba furici ko akwai jauf akwai halk akwai kuma lisan sai shafatan sannan kuma sai na karki shine khashum to mun ji akwai mazhaboba guda uku mazhaba ta farko sun ce jawf makaraj ne ko mazhaba sannan hal kuma akwai kanana guda uku sannan kuma akwai lisan akwai shafatan akwai khashum akwai daya idan muka hada majmu'ul kulli zai ba mu 17 مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اكتبر أي مخارج الحروف سبعة عشر على على الذي اختبر الذي يختاره أو على من اختبر ga wanda ya bincika haka allazi ya fita da hukuma shine wanda ya zaba sannan sai mazhaba ta biyu mazhaban su wanne ne sibawai imamu sibawai ko da imam shatibi sun tafi akan jauf ba makaraj ba ne ko hal kuma akwai makaraj guda lisan akwai ƙananan mafita shafatan akwai sannan kuma sai kanshim akwai guda ɗaya kaga almajmu'ul kulli zai ba mu sha shida sannan sai mazhaba ta uku mazhaban su kuturu da farra sun tafi akan ciwon jauf ba mafita bane ko halka akwai guda kanana mafita guda uku nan kuma sai suka rage guda biyu ko akwai mene mafita guda takwas jamil jiddan sai kuma shafata ta shafatan biyu sai nan guda daya kaga a nasu mazhaban zai bamu guda goma sha uku ne to wai yanzu yana son in san mafitan harafi wace hanya zan bi hanya mafi sauki ka kawo harafin da sukun sai ka shigan masa da hamzatu waslin ko kuma ka kawo shi da shadda sai ka shiga masa da hamzatu wasilin sai ka ce mene as as za ka sautin na fitowa ne daga kan halce tare da taimakon ganda ta sama sinun sadun zayun ana ce musu al-huruful asliya alhuruful asliya wajen alkaf ko ba don gobe suna fitowa daga tsinin halce misalin ba'un sai ka ce mene ab ab ko kuma abba abba abba shikenan kamar misalin ta'un sai ka ce at at ko kuma atta atta atta to kowane harfi idan kana son ka gane mafitansa abin da za ka musu kenan cikin sauki ko ka zo da harafi mai fataha ko kasra ko sku ko dhamma sai ka zo da wannan harafin a daure ko ka mai shadda insha Allah ta'ala za ka gane sa mun fahimci wannan ko to shine ma da yake cewa waɗannan su ne gabubban furuci alkhaishum shafatan lisan halk jaw su ne a nutub ko alatun nutq musamman wajen masu ilmin aswad waɗannan kuma ƙananan mabitun da muka ga akwai mazhabuba guda uku a kansu sha bakwai sha shida sha hudu suna ke ce musu al-makharijul far'iyya al-makharij al-far'iyya ko kuma al-makharij juz'iyya a darasin jiya kuma mun ji cewa idan ka kalli nam dan yankin da harafi ke fitowa kawai ya zama makharaj juz'i ko far'i kamar misalin mimun ma ma ko kuma misalin ja ja ja kaga tana fitowa ta tsakiyar lin halshe ko to ka kula da gurin take fita ya zama makharaj juz'i ko kuma makharaj wani iri far'i mun fahimci wannan ko wannan da mun gani a ja to malam ya ci gaba da cewa kan mawdi al hadhihi sab'a ashara makharajan gurare guda nawa ne ga waɗannan mafitan guda bakwai laha khamsatu mawadi akwai gurare guda biyar ma'ana gabuba guda biyar na farko al jawf shine sararin da ke tsakankanin kirji da kuma makogaro makoshi galibi muna cewa ciki to a gaskiya ba ciki bane domin duk sauti da zai fito wanda yake kun san abinda idan iska ya fito daga huhu ba zai zama harafi ba sai ya iso mafitansa idan ya fito ya zo mafitansa daga nan ne za a sami kaman yadda za a kaman yadda za a sami wannan mafitan da wannan mafitan sai su haɗu shi kenan sai sauti ya fita idan ya fito daga huhu ana ce mishi hawa ana ci mishi hawa kawai ba zai zama sauti ba sai ya zo zuwa ga mafita wannan ya haɗu wannan ya haɗu shine sai ya zama sauti kamar yadda yanzu misali mai buku kusan da ke buga ai babu yadda za a yi kawai da ya daga guduman sai gara daga fitowa kaga dole sai guduman ta hadu da mene kan kusa sannan ne shi wannan khalil bin ahmad albasri alfrahidi wata rana ya zo wucewa sai ya zo ya wuce wajen gettaye sai ji suna ta dukan karfe gangan gangan gan wannan kwan kwan kwan kwan kwan wannan gib gib gib gib gib daga jin haka sai ya ta tunani ya ta tunani sai ga to ai karkashin wannan sautin ma da ake ji za a iya kirkiro wani ilimi daga nan ne sai Allah ya mishi baiwa ya kirkiro ilimin arud ilimin arud kamar da in Allah ya kai muka zo dora za a gani za a ji insha Allah ta'ala to Allah ka sa mu dace ma hiya alqa'idatu allati yurafu biha makharjul harfi wace ka'ida ce da ita ce ake sanin mabdan harafi malam ya ci gaba da cewa hiya an tuskana alharf shine a daura harafi au tushaddad hiya an tusakkina alharfa shine ka daura harafi au tushaddiduhu ko kuma ka daure shi wa tudkhila alaihi hamzatul wasl sai ka shiga mishi da hamzatul wasl thumma tusgi ilaihi sannan idan ka shiga mishi da hamzatul wasl sai ka saurara thumma tusgi ilaihi kuskuren wasali ne thumma tasga ilaihi tusgi ne da ka asga yusgi insha Allah ta'ala akwai sagat saga yasgi shi kuma na'am barakallahu fikum sai ka sai kai sauraro zuwa gare shi fa haifin ka ta'as saut kana makarji hudin da sauti yanke to nan ne mafitar ab af af kaga sautin yanke ne tsakankanin mene kan haƙora na sama guda biyun nan da kuma cikin leɓe ko to nan ne mafitan tsakankanin nan ne mafitan yake to insha Allah ta'ala wannan shine dan abin da zamu karanta makari sauran kuma su ne muka yi jiya kowanne mafita gashi nan yanzu kai tsaye kawai zamu je sifatul huruf ne sai ka saurara zuwa gare shi cikin karatunmu na jiya mun ji cewa abin da kake ganin shi kake ganin zatinsa shi ne wanda za ka iya gane siffarsa kai tsaye ko abin da kuma baka ganin shi dole sai ka yi amfani da ba za ka siffarsa ba sai dai ka yi amfani da ko dai sauti watan ɗaya daga cikin gabubban nan alhawasul khamsa alhawas alhamsa sense organs aiko iwa can akwai tambaya na tambaya a na tambayin to bari mu za mu karike wannan ne ko sai mu tsaya sai mu shiga tazariya sabon darasi din insha Allah barakallahu fikum sifatul huruf sifofi sun kasu kashi nawa ne sun kasu kashi biyu ko akwai diddiya akwai kuma gairu diddiya akwai masu kishiya akwai marasu kishiya masu kishiya su ne diddiya ko kuma zawatul azdad a inda muka ji akwai sifa ta farko ita ce jahar sai kishiyanta ita ce mene hams sifa ta biyu kuma ita ce mene kishiyanta amma tsakankanin shidda da da kawa sai aka fitar da wata sifa da ake ce mata bainiya ko kuma tawassut ko? sannan kuma sai siffa ta hudu a ta uku ita ce isti'la kishiyan isti'la shine istifal sai kuma itbaq kishiyansa sai kuma na karke shi ne izlaq kishinsa ismat waɗannan su ne siffofi guda biyar ɗaya biyu uku hudu biyar ga kishiyoyinsu nan mun fahimci wannan ko sai kuma kishiyoyi a siffofi waɗanda su ba su da kishiya akwai safir akwai kala ko lakalaka ko akwai kuma na inhiraf sai kuma takrir sai kuma tafashi sai kuma استطالة سيكم اللينكو haka ne ko? to mu duba kowanne daga cikin hurufin ja'iya yakan ɗauki siffofi a nan wani lokaci kuma sai ya ƙara guda biyu a nan ko guda ɗaya wani lokaci kuma sai takaita nan don don haka hurufin ja'iya sai suka kasa su kashi uku akwai harfin da suka siffantu da siffofi guda biyar kawai akwai harfin kuma da suka siffantu da siffofi guda shida idan sun ɗauki biyar a nan sai su ɗauki da nan akwai kuma waɗanda suka ɗauki guda bakwai amma harafi guda ɗaya shine kawai ya ɗauki biyar a nan nan kuma ya zo ƙara guda biyu misali idan mun ɗauki siffar hamza a idan muka ɗauki hamza a nan yana da mene yana da jihar ma'ana ya siffanta da jihar sannan wani abin da za mu ƙara kula idan harafi ya siffanta da wannan to ba za- ba zai ɗauki wannan ba kuma ba zai ɗauki shiyan ba tunda ai babu yadda za a yi a samu mutum gashi dogo ne kuma gajere ba zai yi ba ina ina zuwa da Allah ba zai yi a gashi a samu mutum gashi namiji ko mace ba a ba ku gane a ban da wannan yawwa tun da ka san ka kalle shi namiji ne kuma tun da ka san kalle shi mace ce kaga wannan layin ke kun ban jona ko banda ku samu shi banda wannan sannan kuma ah, ba zai yiwu a samu gashi fari ba kuma gashi baki wuluk ba Allah ka sa mu dace amma zai yi a samu mutum gashi na dariya kuma yana kuka kuka da dariya kishin juna ne ko to masu balaga wani suka sun ce zai yiwu mutumin da gashi yana yaƙe amma kuma da irin katon albasar na yana gagaya to Allah ka sa mu dace to harafin alhamza ya siffanci da jihar mun gane ko ba zai ɗauki kishiyan ba kenan hamsu a nan kuma ya siffanci da shidda shidda haka ne ko a nan kuma ya siffanci da istifal a nan kuma ya siffanci da infita kuma a nan sai ya siffanci da mene ba sani ba ko kila ma nan yana da yana da wata sifa kun ga wa- wannan shi na da sifofi biyar ne kawai to sifofin ah, haruffa da yawan huruful ja'iyya da yawan su sun suna da sifofi biyar ne kawai sai masu sifofi kishiya shida su ne suke biye da su sai sai kuma mai siffa bakwai shi kuma guda ɗaya ne kamar misali idan muka ɗauki harafin dalon kaga a nan yana da jihar ko yana da shidda ‘yan uwa mu ban- mu ban- mu fahimci bambanci tsakankanin shidda da shadda shidda sifa ne shadda shine wannan alawacin nan alamar da ake sa kan harafi sannan kuma ya sifanci da mene istifal ya sifanci da infita ya sifanci kuma da mene ismat sannan bayan ya dauki nau kenan nan yanzu guda biyar kenan ko sai kuma sai ya zo ya dauki kalkala to wannan na daga cikin misalin harfan da ya dauki ah, suka dauki sifofi guda shida watan kar mu damu ba sai mun kofi ba idan kana son ka sami littafi wanda ya fitar da su akwai المنظومة البيسوسية القول المعلوف المنظومة ترى أنا أنا أتدى جزرية دا توفة الأطفال يوا الحمد لله نعم kar ku damu ina zuwa za mu zo insha Allah wannan kamar yadda mukaddima ce za mu zo insha Allah ko kuma alkaulul ma'luf alkaulul wannan ma shine cik- cikakken sunan manzuma din ba ta da ina jin kamar shafi biyu ne kai ko safatan risala din safatan ne to kowa duk wanda yake da jazariya da tufatul atfal yawwa jazakumullahu khairan musamman irin wannan kwafin akwai shakarke idan Allah ya kai mu gobe mun ga akwai munasaba to za mu dan karanta ta a lokaci ɗaya ne ko nan da nan Idris jama'a mun fahimci wannan ko za mu zo insha Allah wajen sifar din to mana yace faslun fi sifat ba ma'anar sifa menene ma'anar sifa lugatan wastilahan asifatu ma kama bi shay'i shine duk abin da ya fito da wani abu ko ya tsaye da wani abu ma'ana ya fito da wani abu da zana an fito sifar shikenan za a gane minan ma'ani kamar abubuwan da suka shafi ma'ana kal ilmi kamar ilimi ne a ce gobe wani mutum zai zo mai zunzurutun ilimi wasawa da baki siffa ce ita ma wasu lahan kamar gawayi duk wanda ka ce mishi na siffan gawayi mai siffan gawayi kowace ƙasa ce za a ce baki ne ko wasu lahan bisa ga binciken malaman ta judi kaifiyatun aridatun wani irin yanayi ne wanda yake bijirowa yanayi ko hali da yakan bijiro lil harfi ga harfi inda husulihi fil makharaj yayin da ya so mafita ashe kenan kun ga iska idan za ka furta harfi idan iskan nan ta fito daga huhu bata zo mafita ba to wannan bai siffantuwa da wani siffa bai siffantuwa da wata siffa ko suna sai dai inda ya zo mafita ne nan ne za a bashi mene nan ne za a bashi irin sauti ta hanyar motsin mafitar daga nan ne shikenan sai ka ji sautin ya fito da kauri ko ba kauri da iska ko ba iska ko makamancin wannan a min fil makhraj min al-jahr kaman sifan jihar wal rakawa da rakawa da wal hams wal shidda wa nawha kam hiya sifatul huruf sifofin harafi nawa ne hiya saba ashar al muktar guda goma sha bakwai ne bisa ga zababban al'amari wato bisa ga abinda malamai suka zaba guda goma sha bakwai ne nan muna da na biyar ko kishiyoyin su nan kuma kaga guda nawa kenan to idan muka hana da wannan guda bakwai ne kaga ya zama sha bakwai to wannan shine sifa mafi shahara siffofi mafi shahara kenan guda goma sha bakwai idan muka samu littafin ar-ri'aya fi tajwidil qur'an na makibi na abi talib ina jin na zo da ita ko na nuna mana risala ce ba ta da yawa can sosai ar-ri'aya fi fi tajwidi fi tajwidi lafzul fi tajwidil qur'an wa tahqiqi lafzul tilawa na makibi na abi talib al-kaisi ya kawo waɗansu siffofi waɗanda ba su shahara ba ma akwai sifatul jaras daji sun di ila kam kismin tan kasim aziz sifat wadannan sifofin sun kasu kashi nawa ne tan kasim ila kismin sifofin nan sun kasu kashi biyu ne kismul lahudin na akwai wanda suke da kishiya wa kamsa guda biyar ne wa wazdiduhu da kazalika kishin sama guda biyar ne wa kismul lahudin da lahu wa huwa sabon akwai kashin da ba shi da kishiya guda goma ne ma hiya zawatul adda wadannan sifofin da suke da kishiya zawatul adda aljaharu wa didduhu alhamsu wa shidda wa didduhu kishin shine ar-rakhawa amma baina kuma da sifan da ke tsakanin su ita ce mece tawassut ko bainiya wal isti'la sai isti'la wa didduhu al-istifal kishin su kenan wal itbaq wa didduhu da kishin sa shine al-infita al-infita hamzatu wasl ne wal izlaq sai kuma izlaq wa didduhu al-ismat kishin su ne ismat ma hiya sifatul lati la azdad laha waɗansu siffofi ne masu rikishi a hiyar safir su ne ga sunan safir wal kalkala wallin wallin hirab hamza tosul ne wa takrir wa tafashi wal istitala shi ma hamza tosul ne ana wal jumla saba dan haka adadin su bakwai kenan wa kullu harfin ya akhudhu khamsa sifatin kowane harfi kan dauki siffofi guda biyar min al mene min al mutadadda daga cikin wanda suke da kishiya wa amma gairul mutadada waɗanda ba su da kishiya fataratan ya akhudhu minha sifatan wani lokaci kan da ki sifa da kamar wani harfi kenan nan kamar yadda muka dalin ko bayan ya ɗibi sifofi guda biyar anan mu duba an same shi anan sai aka same shi anan sai aka same shi anan sai aka same shi anan sai aka same shi anan automatically in an same shi anan kamar a jihar ba za a same shi a kishiyan ba in ko aka same shi a kishiya ba za a same shi a sifar ba mun fahimci wannan to wani lokaci za ga harafi ya takaitu ga da sifofi guda biyar mafi yawancin hurufin ja'iyya suna tabbatuwa ne suna takaituwa ne da sifofi guda biyar akwai kuma wanda suke daukan sifofi guda shida sai su dauki daya anan ba shi da yawa kaman dalun kaman badun yana daukan sifofi guda shida sifantu da istidala anan sannan kuma akwai harafin da yake daukan sifofi guda bakwai a nan zai ɗauki biyar nan kuma sai ya ɗauki guda biyu shine harafin ra'un shine harafi guda ɗaya kawai fataratin ya kudu min hasibatan lokaci harafi kan ɗauki guda ɗaya daga cikin sifofi masu kishiya au sifata ne ko kuma guda biyu wata ratar la ya'khudhu shay'an wani lokaci kuma bai daukan wata sifa fagaya ma yajtami fil harfil wahid dan haka matuka adadi wata matukan sifofin harufa da harfi kan tara sabo sifatun guda bakwai ne yakan kamar ra'un anan yakan dauki cin kan dauki guda biyar kuma sai zo kara da sifan alin hadab da takrir wal khamsatul mutadadda da guda biyar din nan masu kisha wa sayati bayani zalika insha Allah ta'ala bayani kan haka zai zo in Allah da fi gairi hazir risala a cikin wata risala ba waccan nan ba fi bayani ma'anin sifat wanda ke dauke da ma'anonin sifofi lugatan wasilahan a wajen luga da kuma istilah na bayani tauzi sifati alamun sifatiya da bayani akan yadda aka rarraba siffofin nan ga abin da aka siffanta su ma'ana haruffan to a akwai fa insha Allah sun ta'ala za mu dakata nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk